اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna gode ma Allah ta'ala da ba mu dawowa don ci gaba da wannan karatu littafin sayyid bukhari muna fata Allah muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin kitabul juma'a littafin da ke magana akan hukunce hukuncen juma'a babu ba kenan da ke magana akan hukunce hukuncen juma'a za yanzu za mu tashi sabon babi na'am باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعالها سعيها
باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي الأمل والذهاب لقوله تعالى وسعالها سعيها wannan babu yana magana akan tafiya zuwa juma'a almashi ila juma'a tafiya zuwa juma'a ma'ana tafiya ƙasa zuwa juma'a shine mashi tafiya ƙasa fadalar da ke ciki wa qaulin lahi jalla zikruhu da kuma bayani babin abin da zai kunsa kenan bayani akan zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa fas'au ila zikrillah fas'au ila zikrillah ma'ana kamar da aka ji can baya an ba shi fasara fas'au ku tafi fas'au ku shuɗe fas'au ku nufi ila zikrillah zuwa ga ambaton Allah shine sauraron kuduba wa man qala kuma wannan babi har wayo ya kunshi bayani akan waɗanda suka ce daga malamai suka ce as-sa'yu al-amalu wadh-dhahabu as-sa'yu sa'yu ma'anar shi al'amalu yin aiki wadhahabu da kuma ma'anar sai na da ma'anar tafiya to menene hujjar su ta fassara sa'yu da amalu da fassara sa'yu da zahabu yace wasa'alaha sa'ya cewa wasa'alaha sa'yaha kaga sa'a yayi aiki sa'a yayi aiki don haka sai suka ce to wasa alaha sa'yaha sa'yaha ay amalaha kaga kenan as-sa'yu al-amalu as-sa'yu al-amalu wannan sun fassara shi ma'anar sa'a da al-amalu wadh-dhahabu don haka za a ga sa'a yana ta'adiya da lami sa'alaha ko kuma sa'a ilaiha sa'a ilaiha fas'au ila zikrillah kaga wannan sa'a ila yabi wannan kuma sa'a lahayi to saboda haka sai aka ce to in an fassara sa'ayi da amalu to sai kaga lami ne zai bi shi sai ake sa'a laha kaga amila kenan laha yana da ma'ana aiki kenan yana da ma'ana amalu shike shike bin lami amma wanda ke bin ila shi ko yana ma'anar zahabu fas'au ila zikirillah ma'ana izhabu ila zikirillah kan fassara sa'anan da ma'anar zahaba sai ga ila ta bita to shi yafi zama marin jayi na'am
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ wasu ma cewa suka yi fas'au ila zikrillah ku tafi ƙasa ya fi falala zuwa ga ambaton Allah shine sauraron kuduba wa qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yahrumu al-bay'u hina idhin abdullah ibn abbas yadda Allah tabbata ga dan da uban abin da yace yahrumu al-bay'u hina idhin a wannan lokacin watan saye da sayarwa bai'u a lura sayarwa amma yanzu ana ɗaukar shi saye da sayarwa don kamar yadda sayarwa yake haram haka ma saye yake haram da haka yanzu sai a fassara saye da sayarwa na'am ya harumul bai'u saye da sayarwa ya haruma hina idin a lokacin da watan aka yi kira na farko kira na biyu menene kira na biyu shine wanda lokacin da liman ya shigo ya zauna kan mimbari za a yi wannan kiran to shine irin shine kiran da akwai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan kira na farko da ake cewa kiran wanka to bayan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara da shi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara da shi to wanda dai yake haramun ayi su yi da sayowa bayan an yi shi idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a to kiran kiran farko wannan kira na biyu wanda shi ne ake yi ana karewa kudu ba za a kama dama liman na shigowa ya zauna kan mimbar ya ce assalamu alaikum da sai ladan ya tashi in ya tashi kira wannan kiran to wannan kiran ne ciniki yake haramun bayan an yi shi wannan kiran ne ciniki yake haramun bayan an yi shi to shi ne yake cewa ya harumul bai'u hina idan a wannan lokaci ciniki ya zamo haramun a lokacin da aka yi wannan kira wato na farko an lura wannan ta'aliki ne wa qalibun abbas ina waslin shi dan babu isnadin shi kamar da aka sha bibiyar ta'liqat na Imam al-Bukhari lafiya lau suke to Ibn Hazm yayi waslin wannan ta'aliki watan na Abdullah ibn Abbas da aka kawo riwa Abdullah ibn Abbas wannan asari na Abdullah ibn Abbas ibn Hazm mai al-Muhalla bil Athar ya kawo shi min dariqi Ikrama ta hanyar Ikrama an ibn Abbas takan Abdullah ibn Abbas din da lafazin la yasuhu al-bay'u yawm al-jum'ati hina yunada lis-salati fa idha qudiyat as-salatu fashtari wa bi' wanda yake cewa bai halatta ko kadan yin ciniki ranar juma'a lokacin da aka kira da zaran an kira kaga da zaran an kira to an sa shingen halaccin ciniki daga nan kuma watan a ƙara sallah da ce faɗi za ku biyar salatu in an ƙara sallah wannan fashtari wa bi' ka iya saye halan ne wa bi' ka iya sayarwa kaga don haka ake fassara wadarul bai'a watan ku bar saye da sayarwa kaga shi wannan lafazin ya haɗe su gaba ke ɗaya da saye da sayarwa
وقال عطاء تحرم الصناعات كلها وقال عطاء عطاء يشي تحرم الصناعات كلها واتن عطاء بن ابي رباح يشي دكان ما صناعوي واتن سن حرم دك باكي دينسو عطاء بن ابي رباح wanda abdubnu humaydin ya yi waslin wannan ta'aliki wanda imamul bukhari ya kawo shi abdubnu humaydin a tafsirinsa ya karɓa daga rahu daga ibnu jurayjin to shine ya ce qultu li ata'id na ce ma ada hal min shay'in yahrumu idza nudiya bil awwal siwa al bay'i yace shin akwai wani abu wanda yake zama haramun bancin ciniki mana yanzu an ji ciniki haramun ne to bayan bayan ciniki akwai wani abu da ya haruma bayan ciniki akwai wani abu da ya haruma in an yi wannan kira qala ba sai a tsaro ce idan nudiya bil awwali haruma Allahu wal bai'u was sina'atu kulluha bi manzilati al bai' was sina'atu kulluha bi manzilati al bai' kaga yanzu ba a kulla ijara ba a kulla watan musaka abubuwa dai ba a ƙulla su da yawa kamar yadda shehu khalilu ya kawo su wanda ake da ramzin fani sha bashatta ko yan cikin mutasar yake fani sha bashatta shi ne aka tace duk abubuwan da ba a yi to da kiran farko kira na biyu sai aka ba shi ramzin fani sha bashatta kaga sharika bata halatta ba ijara bata halatta ba musaka bata halatta ba bai'i cinikayya bai halatta ba nikahi bai halatta ba duka waɗannan abubuwa ne dukkan su- sun haruma binida'in sani kenan ya ka ce sani sha ba shatta sha ba shatta to ramzin waɗannan harufa to su ne abubuwan da suka haruma yin su da zara an kira na biyu Mm, to kaga ƙari ne a- don haka yace wasu sina'atu shi kuma kulluha
وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا تأذن المؤذن يوم الجمعة akwai ta
إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد
وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد وقال إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد يجي عن الزهري ياجي دق محمد بن شهاب الزهري abin da yake cewa idza azzana almu'azzin yawm aljum'ati idan mai kiran sallah yayi kiran sallah ranar juma'a kiran nabiyu wa ha musafirin yana shi ko yana matafi fa alayhi an yashhada wajibi ne ya halarci watan sallar juma'an nan in dai har ya riski aka riski juma'a da shi anan to wajibi ne wannan akwai maganganu da yawa akan hukuncin jimma'a ga matafi yaushe ne take zama wajibi gare shi sannan menene mafi rinjayen maganganun malamai to aksarul ulama idai sun tayi akan annahu la jumu'ata ala musafir نعم babu wajen sun jimma'a ala musafirin a bisa wanda yake matafi kamar yadda ibn abi shayba ya hakaito ta kan sayyidina ali ibn abi talib daga sahabbai da abdullah ibn umar da anas ibn malik da abdurrahman ibn samura da ibn mas'ud watan duk waɗannan da kuma wasu daga watan ah, sahabban abdullahi da urutun al-mughira da ibrahim an-nakhai kaga an baro sahabbai kenan wanda suka zo bayan sahabbai kenan na daga tabi'ai da tabi'ut tabi'in da sha'abi da umar ibn abdul aziz da sauransu duka waɗannan sun tafi akan cewa juma'a ba wajibi bace akan wanda yake matafi to sannan ita kanta yin tafiyar akwai maganganun malamai yin tafiya a ranar juma'a wasu na ganin haramun ne yin tafiya bayan alfijir na ranar juma'a haramun ne ma mutum ya tafiya daga ba alfijir na ranar juma'a amma wannan su ce za'ifi ne wasu suka ce a'a karahiya ne bayan alfijir na ranar juma'a a yi tafiya ma karahiya ne makaruhi ne amma da zawwal ya yi ya zama haramu wannan shine abin da malikiya suka tafi suka fi karfi a kan shi cewa an karhanta yin tafiya bayan zaw- bayan alfijir ya fito amma wa haruma bis zawali haka shi halilu ya ce a mutasar ko haramun ne yin tafiyar da zaran zawwal yayi wasu kuma suka ce ko zawwal yayi bai zama haramun sai in mutum ya tabbatar da inda ya tashi in ya je wani wuri ba zai samu juma'a ba amma in ya san insha Allah yana iya samun ta fashi ko yana samun ta tsafe to yanzu ba haramun bane zai iya samu ba za ta kucce mishi ba a tsafe ko a kwatarfashi ko a wasu garuruwa da suke kusa ba za ta kucce mishi da ba ta zan haram ba sai dai ta zan makaruhi na
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال نعم.
حدثنا يزيد بن ابي مريم الانصاري قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباد بن رفاع قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعه فقال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من اجبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وانا حديث علي بن عبد الله المديني يا زن تد قال حدثنا الوليد بن مسلم يتي وليد بن مسلم يا زن تد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم يزيد بن أبي مريم يا زن تد قال حدثنا عباس بن رفاعة عباس بن رفاعة يا زن تد قال أدركني أبو عبس يتي أبو عبس يا رسكيني وأنا أذهب إلى الجمعة يا رسكيني يا تشمن كهنيا إلى تفيا إلى الجمعة زوا جمعة فقال سيدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa mani gibarrat kadama duk wanda dugadugansu suka yi kura suka yi bicin suka yi bidi da kura fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah haramahu Allah ala nari Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta waɗannan dugadugan ala nari ko haramahu Allah Allah ya haramta shi alal nari ga wuta ba zai shiga wuta ba duk wanda kawawunsu suka yi kura saboda ɗaukaka addinin Allah a nan ya ɗauki fi sabilillahi bisa kan umumi ba bisa kan khususin da aka saba ba khususin da aka saba sabilillahi aljihad duk inda aka ce sabilillahi sabilillahi aljihad jihadi ake ne amma nan sabilillahi tafarki na ubangiji cikin kowane aiki ne na yadda Allah tabaraka wa ta'ala haka ya ɗauke shi akan umumin shi to don haka ne imamul bukhari ya kawo shi ya istishadi da shi saboda ya ɗauki sabilillahi akan umumi ba akan khususin shi na jihadi ba haka yace harramahullahu ala nari sannan kuma mudabakar wannan hadisi da tarjuma shine igbar qadama kaga kenan watan almashu almashu ila juma'a babul mashi ila juma'a daga babin tafiya ƙasa zuwa watan jima'a kaga tafiya jima'a yana da falala ƙasa domin lalle ƙafa sai ta ɗanyi ƙura koya ne in ta yi ƙura kuma tana da fadalar haramta wuta ga duk wanda ƙafafunshi suka yi ƙura saboda Allah Eh Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wuta gare shi ya haramta shiga wuta ga wannan kafar shine harramahu Allah ala nar Allah ya haramta shiga wuta gare shi
حدثنا آدم قال
إبراهيم بن سعد مؤثر البخاري a'a shi ma abin nan ne yayi ta'aliki ne yayi ta'aliki ne akwai inda yi waslin shi na'am
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تفعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا wannan hadisi Adam ibn Abi Iyas ya zantar da mu yace haddathana ibn Abi Zaid ibn Abi Zaid ya zantar da mu qala yace haddathana az-Zuhri yace Muhammad bin Muslim ibn Shihab az-Zuhri ya zantar da mu an Sa'id ya karbo daga Sa'id wa Abi Salama da Abu Salama kaji daga mutum biyu shi Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ya karba daga Sa'id ibn Musayyib wa Abi Salama da kuma Abi Salama ibn Abdurrahman su biyu din nan su kuma ana Abi Hurairah sun karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu آمين an Nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Hurairah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan isnadi na biyu ya yi tahwili isnadi na biyu ai kaga bai faɗi menene aka rawaita daga manzo Allah ba to zai faɗi kuma yana da wata hanyar wanga hadisin da bai kawo ba yanzu yana da shi ta wata hanya daban da sai ce wa haddathana abu yaman ai lura ya kawo ko amma in an lura duk can bai cewa wa haddathana sai sai da ya kawo ha
ku ya kawo ha karar ya nuna tahwilu sanad ne amma munin babu shi amma wawdin nan sai ya nuna maka ya gane da kai adafin riwaya akan riwaya ko adafin isnadi akan isnadi ya kawo wani isnadi to wannan isna- yana- imam bukhari na da wannan hadisin ta hanyoyi daban-daban to yanzu ya kawo ta hanya daya ita ce ta hanya adam ibn abi iyas to sai zai kawo wata hanya ta biyu sai ya kawo wawul adafi sai ya ce wa haddathana abul yamani kaga ƙari akan riwaya adam ibn abi iyas to akwai hanya kuma abul yamani yace wa haddathana abul yamani abul yamani ya zantar da mu amma ku da yace ha kaga yayi fito da abun qarara tahwilus sanad ne ko hawala sanad وحدثنا أبو اليمان أبو اليمان يا ذن تدمو كما توتهنيا قال أخبرنا شعيب عن الزهري يا كربو دا جيتي شعيب يا بام الأباري عن الزهري لك محمد بن شهاب الزهري كاغ وجهن آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري شيكم أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري كاغ تشندو تهدي لك الزهري ta haɗe daga zuri iyaka dai wancan ita kuma tana da jela biyu waccan ta farko zuhuri an sa'idin wa abi salama zuhuri an sa'idin wa abi salama nan kuma sai ya ce an zuhuri qala akhbarani abu salama kaga wancan babu sa'idin ne an lura bambancin wannan riwayar da waccan waccan tana da harshe biyu zuhuri ya karɓa daga sa'idu sa'id musayyib daga kuma abu salama ibn abdurrahman wannan kuma zuhuri daga abu salama ibn abdurrahman to anna ba hurairah san dai abu hurairah kaga ita ma waccan dukkan su biyu da abu sa'id da sa'id da abu salama daga abu hurairah ne qala abinda abu hurairah ke sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa idza uqimatis salatu in an tsaye da sallah fala ta'tuha kada ku zai ke mata tas'auna kuna gudu don haka can wajen fas'au sai suka yi fasarori suka ce kada fa a ɗauke shi akan yadda aka san zahirin fas'au fas'au fa in an ɗauke shi yadda aka saba aka san shi ku yi gudu ku yi gudu don haka suka ce fas'au nan ku ta samma fas'au ku yi hadani fas'au ku tafi ƙasa duk aka fassara shi don haka ma har daga sahabbai suka ce wasu ma akwai waɗanda sun ruwaice shi an ruwaice shi daga gare su in sun zo karanta shi famdu ila zikrillah fasau ila zikrillah sai na umar bin khattab ne da wani daga sahabbai su biyu famdu suke cewa har suka cewa da su a wajen su fasau ne to da sun tafi gudu har yace la saqatat ardiyatuna har sai ridadin mu ya faɗi saboda gudu saboda tabbatar da fas'au na'am to da haka sai su fassara fas'au sannan kuma kaga wannan hadisi na fala ta'tuha tas'auna kaga kenan ya fassara waccan fas'au ila zikrillah ba gudu bane ba gudu bane don ga ga wannan hadisi na fala ta'tuha tas'auna kada ku zo mata kuna gudu wa atuha tamshun ku zo kuna mashu domin mashu daban watan jaryu daban jaryu gudu eh shi kuma mashu a tafiya a hankali cikin natsuwa wa alaikum as-sakina an ƙara fassara mashu tahiyan ma wadda ake ce ma tahiya mai tare da natsuwa wa alaikum as-sakina domin ita ma tafiyar da zarar an ɗan ƙara kaɗan sai ta zama sassaka to ba ma sassaka ba balle gudu a tafiya dai cikin natsuwa amma a daraktu abinda kuka ruska fasallu sai ku sallata wa ma fatakum abinda ya kuce muku fa atimmu sai ku cika shi in an tuna wannan ya zo can baya wanda har aka ji maganganun malamai akan abin da ya shafi rankon sallah wanda yake sallar masbuki wanda aka maganganun malamai akan hukuncin masbuki saboda fama adrakutum fasallu wama fatakum fa'atimmu fa'atimmu sai suka ce to cikawa za a yi wancan kuma sai suka ce faqadu wama fatakum faqadu akwai riwaya wama fatakum faqadu to na sai aka samu sabani a wajen malamai wata riwaya ta ce fa'atimmu wata ta ce faqadu zaka yanzu menene hukunci zaka wasu sai suka sha bamban suka dauka abin nan da yanzu shi masbuki zai yi sunan shi qada'i wasu kuma sai suka dauka a sunan shi itimami to ta wannan sabani in an tuna wannan bayanin yana da yawa don haka sai aka samu sabanin yaya kowa ke kallon sallar nan ta masbuki yan tuna bayani ne wanda yake mai fadin gaske Allah mana muwafaka ya samu dace amma dai shahidi anan watan wa'atuha tamshuna shine babul mashi ila al-jumu'ah نعم حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال قال أبو, أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة حدثنا عمرو بن علي أبو علي يازن تدمو يجي حدثني أبو قتيبة أبو قتيبة أبو قتيبة يازن تدني قال يجي حدثنا علي بن المبارك يجي علي بن المبارك يازن تدمو أن يحيى بن أبي كثير يا كركو دقا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة يكتب عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتي لا أعلمه إلا أنا به عبد الله بن أبي قتادة تو يا سمكو قال أبو عبد الله بن أبي قتادة ها؟
يزك يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة
an karanta shi wannan an karanta shi an Abdullah bin Abi Qatada sannan qala Abu Abdullah ba ku da shi to to shine ba ku da shi an karanta wancan an Yahya ibn Abi Kathir an Abdullah bin Abi Qatada sai ce qala Abu Abdullah Abu Abdullah yace la a'lamuhu illa an abi yace ban san shi ba illa an abihi wannan riwaya illa an abihi sai daga baban shi shine Abu Qatada din an Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala yace daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la taqumu hatta tarawni abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a waccan riwaya kada ku tashi hatta tarawni har sai kun ga na fito wa alaikum as-sakina wajibi ne gare ku as-sakinatu wato natsuwa ya zamo alaikum as-sakina a lokacin wato kuna tare da natsuwa in an tuna shi ma wannan ya gabata alhamdulillah tashi ga sallah a ce za a ikama ai can yayi bayani shi ba a babin juma'a ya kawo shi ba ya kawo shi akan ba a tashi sai an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa to sai kowa ya miƙe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso masallaci kowa ya miƙe miƙe wannan ikama za a yi kuma ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya tsaya a wata riwaya ake ikama ko da zai zo an gama daidaitawa an yi komi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu sai ya kabbara ta harama na'am Allah a wancan riwaya ya ce lokacin sayyidina Usmanu ne lokacin sayyidina Usmanu na Affana ne amma lokacin sayyidina Abubakar da lokacin sayyidina Umaru har lokacin sayyidina Usmanu farko ba a yi to sai da madina ta yi yawa to yana da gida can kusa da kasuwa shi sai na usmanu to sai aje wani ladan can kusa da kasuwa sai ya hau tsororo gini sai ya yi kira domin a san ho lokacin jima'a yi saboda wasu saboda yawan madina da ta yi ta ƙara cika an ƙara gine-gine sai ya zama na cewa sauti waton bai kai ma wasu don haka bari a yi shi ko juma'a ana kiran ne don a tunatar da kowa yau juma'a kuma lokaci ta yi to kahin yayi to bari a kira don a ƙara kikin tsawa shi kuma wannan da ake yi sai liman ya shigo shine kira na biyu shine wanda aka haramta yin cinikayya da yin shi shine kira na biyu wasu ma abin da suke cewa a haddathahu banu umayya banu umayya ne suka kirkiri wannan kira wanda ake ce kiran wanka Mhm. Alhamdulillah. Mm. Mm. To don haka nan sai suka ce to daga zawal in akwai masallatai da yawa to daga zawali wanda shi ne sai zawali ya yi ake wannan kira to daga zawali ya ce a dakatar da cinikayya kawai a dakatar da cinikayya wasu suka ce a masallacin duk da ya fi kusa da su nan suke yi to zan shine hukuncin su kawai masallacin da ya fi kusa da su shine hukuncin su ma'ana da zara an kira gare shi to an dakatar da duk cinikayya saboda yawan masallatan na'am Eh, amma daga kiran nan na farko to zawali ya fi zawali ya fi saboda yanzu masallatan sun yawa amma fa masallatan duk da suke da ka'idodi cikakku su ake itibarin masallatai amma masallatan da ba su aika ta ya ce wal juma'atu lil atiki duk abin iya rinca ɗaya to wal juma'atu lil atiki kawai juma'a kawai ta da daddan masallaci eh to da ta hukunci sai kama kawai wasu ba masallatan juma'a bane gaskiya to wani misali a ce an hana mutum ya waɗi wasu lafuzza a firi hudu ba ta wani masallaci aka nuna mishi ga maslaha ba haka Allah ya ce ai da'awa ba ga yadda Allah ya ce ai ga yadda Allah ya ce ai shi ce shi ba ruwan shi aka yi targima aka yi targima jimma'a ba ta zagayo ba wata jimma'a ba ta zagayo ba sai mai da wanga masallacin sai zan jimma'a Allah yanzu a ce jimma'a ce Juma'a bata zagayo ba sai wannan masallacin sai masu shi sai su mai da shi masallacin Juma'a saboda wacce ita takaddama ta faru Juma'a da ta wuce kan wata Juma'a ta zagayo wannan ya koma Juma'a kaga ba wasa bane al'amarin eh addini ba wasa bane to